الله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم كدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قرب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قرب الأقدابي فريد دهري على الإطلاقي خاتم الاتميني ابو اسحاق علاج ابراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي واديبي الى الله شيخ ابراهيم مسدد جعلنا الله من اهل السداد والامن والستر والكمال والمعرفه واليقين والتصديق واللطف والرشد والهدايه بجاه رسول الله ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المهدر والتادفي بنظرة تاتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله من الواردات التي جاءت إلينا وكتبناها بأون الله سبحانه وتعالى وبمنه وبفضله وبجوده وبكرمه وبأزمه صلى الله عليه وسلم قد من الله علينا بكتابته sal tu'ta sal tu'ta akwai tawassulin da muka yi da manzo Allah akan sal tu'ta tala ala wajhul mustafa bi busharatin ala al-ufuqi wal kursi tilka haqiqatin wa ma khaliqul ashya'u illa ilahana wa laysa lana nadin siwa al-ahmadiyyati لقد فاق حلق الله أحمد منزلا على قدر محبوب السماء البرية وما السهب ولا أمطار إلا لجوده كذا السبع ولا أرضين كل حليقة مع الإنس ولا أملاك والجن كلهم أمير عليهم سيد في الحقيقة محامد خير الخلق فاق إدادها مكارمه لا حسر خذه بقوة رأيت بأن الله أعلى مقامه وأنزله في المكرمات بقنة رأيتك يوم الحشر عبدا وسيدا ملازا يا محمود قصد البرية تشفى أم أممدوه لأسوأ مالهن وأنت رحيم ذو الحسال نجية لأن أنكر الجهل شفاعة أحمدا شفاعته بالآي ها قد تجلت وجاءت بذا الأحبار وهي صحيحة على أكرم به خير الحليقة قدوتي تشفع فقال الله سلني لمن تشاء وأنت حبيب يا كريم السجية وكل نبي خاف حالا wahashiyatan falaman jiyan illa ka hamil bariyati tawakkafatin rusulul kiramu tahayyiban fa kunta laha ma'awan wa badaran li zulmatin ya rasulullah sa'altuka ya rabbi bijahi azimuna turini jabinal hibbi qabla maniyati wa tamla'a fuadi min muhabbati sayyidi وتغفر ذنوبي ثم تعلي برتبة عليك صلاة الله يا خير مرسل من العبد ذا ذنب العظيم وغفلة سلام يلي التسليم منك إليك يا محمد عبد الذات هذه الحليقة lajana ilaikum ya rasulu wa innana qasadnaka abdul haqqi ainul haqiqati wa harisu abdul muzlibun jaa laizun wa ahli wa ashabi yunaluna bugiyati fa wallahi ma li ghayr daha wa lam arum siwahu wa kana daru haza kamuniyati walaiti azural baba baba muhammadin ala rawdatil hadi li ulqi tahiyati وأن ذرتبا فوقه كان قد مشى وأبصر سلعا سمع أهد محبتي فنروي زما قلبا حركته ناره وهبي لمحبوبي شفائي وإلتي عليك صلاة الله يا صاحب الندى أيا شمس أنوار الإله المضيئة عليك صلاة الله وصادق لهم ويا أيها المدعو لدى كل شدة عليك صلاة الله يا حير مرسل فإنك سر الله رب البرية عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة تقيني كل سوء وشدة لأنت كريم الجود يا فائل الأداء محبك يبقي الوصل جد الأدية يا رسول الله أيا دائم التسكاب حبني نظرة تقربني للهب هذا كبغيتي ولملا وقد أحببت من جاء رحمة من الله مبعوثا على قريب قدوتي محمد المبعوث نورا ومنكزا هو المرتلى المعروف كنز البرية عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة عليه فوق إد الحليقة wannan waridin ya zo tara ga watan tara a shida ga watan tara 2003 saboda haka mai salula sai mutu kewa alinuhu ya bi nassin ma'ana tawassuli da manzan Allah ya kafarta shi domin kuma mai kenan kafirai tuntuni tuntuni mu kafirai ne wayannan abu ya kawai ya isa ya samu a wuta da yana da hannu to amma abin mamaki shege ne shi ba shi da uba wannan shegantakan ba shi da uba asalinsa shi ya sa bala'i ne haihuwan ɗan zina bala'i ne shi ne a dalilinsa na rubuta ta wasu bil mahbubi shekara 20 da wani abu kenan baya a wannan lokacin a lokacin ne ya ce in ba a sa iyayen manzan Allah a wuta ba an cuci mutane ahmad imam ya mayar masa da martani na awa tara bakwai akan wannan to shi ɗan zina bala'insa kenan ebo mutane ya su yadda da shi su hau keken bera duk ya kai su wuta wannan shi ne bala'i wannan shi ne bala'i ayin kuka lura da shi ba wani mutumin da yake da martaba a wajensa a duniya babu shi kowaye zai iya zaginsa to ya taba annabi muhammadu ya taba iyayen annabi muhammadu towa kuma kaji kalman da yake faɗa a cikin wannan ce baya bukatan shehu tijjani ko shehu ibrahim ko dan fodiyo har ma manzan allah baya bi da bukata a wajen shi wannan iya wannan kawai bai ishe ka bai ishe ka zaniya ba idan an ce annabi bai isa ba to waye ya isa me ake yi wa wannan abin da ya sa kullum muke magana akan annabi muhammadin kenan in an ce annabi bai isa ba waye ya isa me kuma ake nema na faɗa na sake faɗa ƙuddaru na annabi salihu ɗan zira ne a zamanin sai da ya fitini zamanin shine tis'atu tis'atu rahadin allazina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna shi komi destroyer ne destroyer ne wannan dalilin ƙuddaru sannan musan samiri wanda ya koya mutane bautan gunki na ɗan maraƙi ɗan zina ne shege ne na annabi musa shi ne na jin uwar daji sai da uwar daji ko khadijatu ishe usman dan fodiyo take kasida akan cewa wa musa allazi rabbahu jibril kafirun wa musa allazi rabbahu fir'aun mursal idan dai tun azal Allah bai yi kaɗan ɗan aljanna ba to faƙar haɓa mallaba wa haɓar mu'ammalu haɓa mallaba wa haɓar mu'ammalu ce fa musa ladi rabbawo fir'auna mursalu wa musa ladi rabbawo jibrilu wa musa ladi rabbawo jibrilu kafirin wa musa ladi rabbawo fir'auna mursalu idan ba shege ba banda aikin shege ya za a yi jibrilu ya yi tarbiyyanka ka zama ɗan wuta ai rashin alheri ya kai inda ya kai jibrilu ne tarbiyyar musan samiri amma dan wuta ne kuma fir'auna ya tarbiyyar annabi musa dan aljanna ne zulhuwaisiri zulhuwaisiri wanda ya ce wa manzan allah ba ka yi adalci ba gaba da gaba ya ce wa manzan allah bai yi adalci ba dan zina ne saboda haka menene mamaki wanda ya maimaita aiki akwai mamaki ciki duk wanda ya maimaita wannan inda ya harkata wa manzo Allah asa ba ka da dangi da shehu tujan da shehu Ibrahim wannan ba damuwa amma annabi na kowa ne shehu tujan ko ba dole bane in ka yadda da shi ne ka amfani baka yadda da shi ba komai amma annabi muhammadu ba sai ka ce ba ka da bukatuwa cikin wani abu na shi to mai kamar laka dan shegiya mai kamar laka mai kamar laka mai kai allah ne yake cewa fa Allah ne yake jan hankalin al'umma a kan mazala jan hankali yanzu duk abubuwan da muke karanta wannan a sa ko komin iskanci mai iskanci baka isa ka ce abinda ake faɗa a cikin alkur'ani ƙarya ba ne ka zo da alkur'ani mu gaya maka mu ja bakin ka faɗa za ka ɗauko wani siffan ubanka ne ka sa shi a gurin banda annabin jiya na ce mun tsaya muna cewa ƙur'ani ga baki ɗaya yana tallan annabi ne da muka zo ina muka tsaya wasu samayi wa tsari annaja musaƙib ai a kansa muka tsaya a kan annaja musaƙib kawai muka tsaya waye annabi ya annabi yake to wayannan saboda zafin Allah ta yaya za su so ku tsaya ku fahimci annai muhammadu ta yaya wanda suke son a yi mutuwan kasko tun da su shegu ne to kawai a tafi kawai a shiga wutan gaba ke daya to Allah ya kiyaye wannan wallahi wallahi wallahi tallahi ba shi da alhairi ba shi da alhairi ba shi irinsa irinsu akwai ban san wancan din ba ina ganin kamar mai kwano shi ma irinsa ne ba ma shi ban san yaya ko dan tantama ne shi ma ko yaya wanda shi ma ya ce a daina karanta a shifa a daina karanta saboda a masallacin juma'a kuma yake yake hudu ba kara karanta a shafa wayan da za a fito da a shafa in katirci ne ma haka yi kira da jawayar likilimi a matsalacin juma'a a wani karamin tsinanin ne shi ma yana can dan an barbaza su don duk mutumin da zai fito ya taba manzala a mu ba akan annabi muhammadu ko menene wallahi tallahi muna daidai da mai da mutum martani kowaye kowaye ya taba manzala saboda zatin allah ka kadarta kawai a ce ali nuhu duk irin rawan da ya yi da duk irin kalmomin da ya yi bai laifi ba sai da ya ce ya manu da annabi don allah bai yi laifi ba sai damuwa da annabi muhammadu da ya ce komi a wajen annabi ne kuma wani shege ne isa hana allahu wal motsi wa huwal kasim Allah shine mai rabawa manzo Allah ne mai Allah shine mai bayarwa manzo Allah shine mai rabawa waye iya kawarwa da wannan kuma yana cikin bukhari ko kuma zai ce fahimtarsa in ba wanda ya fahimci irin fahimtarsa an mutu wallahi mu yi a hankali taba annabi muhammadu wallahi tallahi ba a kaiwa eh taba annabi muhammadu amma ai kun san farko dama man adali waliyan faqad azantu bil harbi shin fada da Allah akwai ci babu amma farko ai wanda ba dole bane ka yadda da shi wanda ba dole bane ka yadda da shi shine wali ba dole bane in ka yi imani da shi ka amfana in baka yi imani da shi ba ka fadi amma baka amfana da abin da ya zo da shi ba amma ka yaƙe shi tashin hankali ne to sai ka zo kana yaƙansa daga yaƙansa ne fa daga yaƙan waliye ne aka koma aka koma kan annabi muhammadu kuma yaƙi bai ci mutum ba yaƙi ya ci mutum to allah ya kiyaye allah karka sa ma cikin zubin wa'annan ni ina ganin ma insha Allah ba mu daga cikinsu wanda yake tare da mu a ko'ina ma ya tsira albarkar sai na rasulullah albarkar manzala sallallahu alaihi wasallama Allah ba zai mana jarabawa na irin wa'innan bayan Allah ba Allah kare mana haka duniya da lahira albarkar sai na rasulullah masoya manzala mun ba da imaninmu amanan imaninmu a hannun sai na rasulullahi ya riƙe domin mun yadda annabin yana da amfani kuma mun san annabin zai yi mun yadda mu imaninmu mun ba wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama imaninmu annabi ya riƙe mana amanan imaninmu mu kai lafiya shi ɗan shagiya ya tsaya mu ga yadda za a ƙari Allah ya ƙarufa muna asiri akwai abubuwa da yawa wasu za ana ɗauke musu kai ne ba don ba a san abin da ake nufi ba wallahi an sani ba ba a sani ba ne an sani ɗaiɗaikunsu yawanci billahi la'azimi 'ya'yan zinani wallahi tallahi wayinda na hada sanin ‘ya'yan zina ne wallahi suna da yawa a cikinsu wallahi Allah mun san su mun san su sosai ko mutum ya bari ko kar ya bari dama halakakke ne amma muna fadawa wa'inda suke tare da shi su tabbatar da halakakke ne wanda ya ga kuma zai iya kaya ya ɗauka shi kenan ya ci gaba allah kiyaye a za mu ci gaba da karatunmu قال بعضهم رأيت أنس بن مالك ناغ أنس بن مالك أتى قبر النبي يا ذو قبر من ذا الله صلى الله عليه وسلم فوق أحفا سيطايا فرفع يديه سيطاق هنا ينسى حتى ظننت أنه ابتتها الصلاة سنيس أمان ينا شلن ينسلني أنس بن مالك حادم من ذا الله fasallama ala nabi sai na ja yi sallama wa manzan Allah sun man sarrafa sai ya juya me ya je nema wa'inda suka rayu da annabin ma suna neman albarkan annabi muhammadu sun rayu da annabi da shi kuma anas ne yake ce masa ya rasulallah ina son ka cece ni ya ce insha Allah sa'afalu zan aikata amma ya rasulallah ina zan same ka ya ce ka neme ni a wajen siraɗi ko ka neme ni a wajen mizani ko ka neme ni a wajen alkausara labudda za ka same ni a ɗaya daga wajen ukun nan me yasa yake neman shi ya tserar da shi to kaga ɗan wofi sha-sha-sha sakare duniya ta mar daɗi yana ganin cewa ba ko ba wani abu wanda allah yake yi wa ƙala maliku maliku yana cewa fi riwayati ibn wahabin a riwayan ibn wahabin ne daga maliku fi rajulin akan mutumin da ya zo iza sallama ala nabi sallallahu alaihi sallama idan kai sallama wa manzan Allah wada'a kayi addu'a ya kifu wajahu ila alqabr zai tsaya ya fuskanci kabarin annabi Muhammad lal ila la ila alqiblati ba zai waiwaya ya bawa annabi baya ba ya kalli alƙibla a'a kabarin annabi domin shi ne tsanin Allah shi ne tsanin annabi Adamu a wajen Allah shi ne tsanin kowane annabi gabaki ɗaya annabi Muhammadu ne tsanin kowa a wajen Allah ba ɗakin ƙaba ba ɗakin ƙaba an yi ta ne baitul an kira ta ne baitul haram saboda ta sharifan ɗaukaka ne amma Allah a ciki yake kuma an girmama makan ne saboda annabi Muhammad yana ciki shi yasa Allah yake cewa la uqsimu bi hadhal balad bazan rantse da wannan garin ba wa anta hillun bi hadhal balad sai dan kai kana cikin garin dan manzon Allah yana cikin garin ne Allah ya rantse da garin amma da manzan Allah baya garin Allah ba zai rantse da garin ba kenan ai an rantse da manzan Allah ke ko ba ka bane kaman fale da unadiya sana da uzabaniya ku kira nadiya nadiya suwaye nadiya ku kira wajen zaman ku to wajen zama ne ake nufi ko masu zama a gurin saboda haka annabi ake nufi kenan wannan ashe faliyar unadiya sane da uzabbaniya ku kira wajen zama haka Allah ya ce nadiya ku kira wajen zama tun ku kira wajen zaman wa za ku kira ahalul majalis saboda haka annai muhammad sallallahu alaihi wasallama shine komai wayadnu ka kusanto wayu sallim kai sallama wala yumassu qabaru bi yadihi shi riwayar ibn wahabin kenan wa qala fil mabsuda ya fada cikin mabsuda la ara an kifa inda kabarin nabi ya da'u ni ban gani ya canta wannan ikhtilafin da ake kenan a mazhaban malikiya ce shi kuma yake ganin ba dole bane ya tsaya gaban manzon Allah ya da'u ayi addu'a walakin sai dai yusallimu wa yahudi kace assalamu alayka ya rasulullah ka wuce wannan almajiran maliku ne riwayan ikhtilafi ne na almajiran maliku kala ibnu abi mulaikatu ibnu abi mulaikatu shine abdullahi dan ubaidullahi ibn abi mulaika tabi'i ne wanda ya rasu hijira na da shekara 111 wato 117 to shi kuma ibnu abi mulaikatun nan hijira na da shekara 117 ya rasu to yana da shekara tamanin kaga a shekara tamanin ya yi shekara tamanin ya rasu yana da kaga wahuwa a ƙarrabu minar sahabati wahuwa minar sahaba ibn abil mulaikaci domin imamu maliki maliku bin anasin an haife shi hijira na da shekara 93 ne shekara 93 ne to kaga a shekara 93 kaga wannan ya ƙara shekara nawa shekara goma sha akan wancan lissafin to ya yi shekara tamanin sai ka duba ka ga shekara nawa da hijira aka same shi bai zamo sahabi ba amma a ƙarar mai sahaba yana cewa man a habba an ya koma wijahan nabi shi kuma abin da ya faɗa ibn abin mulaikatu man a habba wanda yake so ya tsaya a gaban manzan Allah gabansa fale ya ji alƙandili allazi fi kiblatin inda kabari ala rasi ya tsaya ya yi saitin kabarin annabi Muhammadu to akwai wani fitila a wannan lokacin wannan fitilan za ka tsaya in ka tsaya kai ka tsaya saitin annabi Muhammadu a yanzu haka wannan kubatul hadara din wannan kubban korayen nan kowace ka fito ka tsaya in kai saitin to kabarin annai muhammadu a waje in kai saitin gurin kabarin annai muhammadu sannan mizabun rahmatin rabbani a cikin ɗakin ƙaba akwai indararo wanda indararon ya miƙu idan ka zo ka tsaya a tsakanin indararon indararon yana nuna kan kabarin annabi muhammadu mala'iku kuma ba sa yankewa ba sa yankewa da wannan gurin saboda haka mu kanmu alhamdulillahi in muka je zama a ɗakin ƙaba wajen zama na ke ban taɓa canza guri ba dai zan zauna ne nan ne nake zuwa in zauna saboda na san hadara ne na sayi da wanda ake kallon komi yake tafiya kai magani fa magani na sha akwai wanda in ka zo sha khayal ne akwai doktan da in ya duba kai ka ce sai ka ji ka samu sauki saboda yadda da shi yaya ka yadda da doktor tun bai aiki ban ka ce wane ne ka yadda da bincikensa ko ruwa ya ce ka sha Allah zai maka sauki yaya ba za ka yadda da annabi Muhammadu ba ya ba za ka yadda da annabi muhammadu ba kuma ya ba za ka yadda da abin da allah yi wa annabi muhammadu ba wannan allah ya kiyaye mu wa kala nafi'u shi kuwa nafi'u shine abu abdullahi al-madani shine maula ibn umara almajirin dan umar ne tabi'i ne sikka mashhurun shi ma ya rasu hijira na da shekara 117 daidai da rasuwan ibn abu mulaika shi ma haka ne to shi almajirin shi ne an nafi'in an ibn umara an rasulullah shi ne ake ce masa silsilatun zahab in ya kawo hadisi to shi ma kana ibn umaru yi salima ala kabarin dan umar yana yin sallamawa kabarin annabi muhammadu wa ra'aituhu mi'atu marratin wa aksara ya ce na ga abdullahi bin umar ya ce assalamu alaika kan kabarin manzo Allah yana kallon kabarin manzo Allah bai juya wa annabi baya ba ya ce na gan shi so ɗari ko fiye da ɗari shi kuma ibn umara su suke ce masa ake ce masa jabalin sunnati jabalin sunnati saboda komi in ya ji annabi ya yi ko akwai mutane da suke roƙon manzo Allah ya zo gidansu ya musu sallah nafila in manzo Allah ya je gidan ya musu sallah to shi kuma zai lallabo ya zo gidan ya ce a ina manzo Allah ya yi sallah su nuna mar domin me yasa suke neman manzo Allah ya zo gidansu ya musu sallah albarka ne saboda su rike gurin ya zama wajen ibadansu to in suka zo in su mazala ya zo musu sai sun tambayi a abdullahi bin umar sai ya tambaya wace sura ya karanta a nan su faɗa masa surar da mazala ya karanta ya tsaya irin yadda annabi ya tsaya ya karanta abdullahi bin umar saboda kiyaye matsayin annabi muhammadu kiyayewa nasa wata rana manzala zai tafi aikin hajji ko zai tafi umara sai ga ya tsaya da dabban da ke hannunsa sai ya kama sai kewaye bishiya sai suka tafi ranar da bayan ba manzala da ya zo zai tafi a bishiyar da ya zo sai ya sauka kan dabbar sai kewaye bishiyar da dabbar sai aka ce masa abdullahi ya kai haka ya ce asalin mu jahilai ne ba, ba abin da muka sani amma na ga manzan Allah ya kewaya saboda haka nima na kewaya baya neman da nemi tun da manzan Allah ya kewaya nima na kewaya shikenan ina akwai abin fada a fada wannan abdullahi bin umar kenan ya ce to shi ibn nafi'in almajirinsa ne shi ne ke cewa ya ga ya tsaya a kan kabarin annabi yana sallama da manzan allah so ɗari fiye da ɗari aksar min zalika ya ji ila kabarin zai zo kabarin manzan allah fa ya ƙulu sai ce assalamu ala nabi amince tabbata ga annabi muhammadu assalamu ala abi bakare amince tabbata ga sayyidina babakar assalamu ala abi amince tabbata ga mahaifinsa sun mayan sarif sai ya tafi wannan sallan asuba sai ya ziyarci annabi muhammadu sallan azahar sai ya ziyarci annabi muhammadu sallan la'asar sai ya ziyarci annabi muhammadu sallan magriba sai ya ziyarci annabi muhammadu sallan isha'i sai ya ziyarci annabi muhammadu bai taba barin annabi muhammadu ba a cikin masallaci yake sallah yaya sunan wa'annan a wajen wa'annan yan iska sun yi guluwi ko sun yi shishigi to wannan guluwi shi muke so akan annabi muhammadu shehu ibrahim yana cewa iza kulta abdullahi sayyidu halkihi in ka ce wa annabi muhammadu abdullahi bawan allah ne sayyidu halkihi shugaban halittan allah litan siblahu ma shi talata tashal kufura ka nasabta masa duk wani daraja da kaga za ka iya karka ji tsoron dan an ce kai kafiri ne kai ba kafiri ba ne karka ji tsoro waya ce maka na ce dama la tudarriruni kama idararan al-yahud nasara nasara isa bin maryam kar ina ce idrari ake tsoro to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ai babu wannan in dai kace masa abdullahi ai an gama abdullahi ma'ana ba dan Allah sayyidu khalqi shugaban halittar Allah akwai wanda baya karkashin shugabancin annabi Muhammadu sai tsinan nan nan wanda yake ganin cewa ba wani abin da annabi amfanin da shi suna nan da yawa fa shi ya yi jarumta ne ya fito wallahi suna nan da yawa ya yi jarumta ne ya fito ya faɗi haka akwai wa'inda ba sa iya faɗa amma wallahi suna da annukum ai dama tun farko akwai 'ya'yansu uba ibn salul akwai 'ya'yansu tsinannu wanda suke amma ubangiji ya faɗa maka yana laƙar mannan lahu alal muminina allah ya yi kyauta wa muminai iz ba su fi rasulun min anfusihim saboda annabin da na baku manna Allahu fa alaikum Allah yana mana gori ne ya mana kyauta mu me muka saka to sakamakon kenan sakamakon kenan ba shi da amfani ɗayan ai sun faffara wannan ya ce ga ƙur'ani ga annabi to manzan Allah ya zo da annabta ne tun da ya zo da annabta ne to ka rike ƙur'anin shine annabtan ka watsar da shi wannan sama'il idris kenan shi kuma haifan ya ce ya daɗe yana faɗa muku annabi bai da wani albarka ya daɗe yana faɗa annabi ba shi da wani albarka amma a wannan saboda haka a nemi albarkan Allah ba na annabi ba haka yake nufi wannan takurarren nan iska ne sannan ɗaya wanda ake cewa ya mutu a cikin masallaci shi ma abin da ya ce me ke cewa ne ba duk cikin ƙur'ani ya ce ya magana ce mai nauyi amma kuma gaskiya ce eh amma magana tana da nauyi amma gaskiya ce wannan magana ta halakar da al'umma da yawa wanda suka tafi akan wannan duk cikin ƙur'ani ba gurin da Allah ya ce a so manzo Allah kaga tunda an ba a ce a so shi ba kuwa in aka so shi kaga an yi laifi kenan kaga wannan ya nuna wayannan wayanda suka hau keken tsera akan a dalilin wannan ya yawa annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم yace bai taba gani ba a cikin alkurani qul in kana aba'ukum aw abna'ukum ikhwanukum azwajukum ashiratukum amwalun iktaraktumuha tijaratan tahshawna kasadaha masakinan tardawnaha ahabba ilaykum min allahi wa rasuli wa jihadi fi sabili fatarabbasu hatta yati allahu bi amrihi za a haɗu kuma gashi an haɗu za a haɗu nan shi ya sa gaba ɗaya in mun ce ba sa son annabi haka za ka haƙura saboda malaman ko ɗan wiwi ɗinmu ko ɗan wiwi ɗinmu ba zai faɗi haka akan annabi muhammadu amma zaɓaɓɓun malamansu ne fa suke faɗan haka zababbun malaman wanda suka kai sidratul muntaha su ne fa suke tallan kin annabin dan waiwai din kuwa na sha fada wallahi in ya taso ana saran daba in ka ce sai muhammadu rasulullah wallahi ba zai taba ka ba wallahi ba zai taba ka ba sai muhammadu rasulullah in ya taba ka to a gurin akwai wanda shi ma za su hau kan shi to don zacin allah yan wiwi dinmu ba su fi waɗannan ɗirka-ɗirka masu ƙatan ciki masu dogon yamu a kan annabi muhammadu ba kuma sun ce wai a auna menene dalili wai sai an auna yaya son wai a yi masa matsayi matsayi amma dan iska bai yi matsayin son matan shi ba babu nawa ne fadin son matan shi da tsayinsa nawa ne tsayin fadin son ɗansa fadinsa da tsayinsa inci nawa ke ɗauka amma na annabi yana da limit kaga iskanci ne iskanci ne to da wannan shine ake son a girmama annabi da wannan Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye waruya ibn umara mun ga dan umar wa bi ayadahu ya sanya hannunsa alama qadin nabi min al-minbari mazaunin annabi wajen minbarin annabi Muhammadu sayyidina abdullahi bin umara ya dora hannunsa suma ba a ala wajehi ya daga hannun kuma ya shafa fuskansa me yake nema albarka abinda yake faruwa mutanen nan inda sun fito a cikin wayancan arnan wallahi tallahi a wancan bangaren suke wallahi to Allah ya karkata ana tafiya ne ana yakan annabi Muhammadu ana tafiya ana yakan annabi Muhammadu saboda shi fa munafiki ya fi kafiri ban haushi saboda ba ba da izini a yake shi ba shi yasa ya zama fi darkil asfali minan nari mazala lokacin da sai na rasulullah ya koma ga Allah mimbarin mazala sai dina ababakar da ya zo wajen da annabi yake sa kafa a nan ya zauna bai zauna a gunda annabi muhammadu yake zama ba ta'aziman lai rasulullahi ba zai iya dauka ba kan ba zai dauka ba sai dina babakar lokacin da ya koma ga allah da aka zo aka tona kabari gun da aka sa sai dina abubakarin a kafaɗan manzan allah aka sa shi ba jera su daidai kabarin su da annabi muhammadu ba sayidina umaru da ya zo lokacin da ya zama halifan mazalla sallallahu alaihi wasallama a gurin da sayidina ababakar ya tsora kafa a nan shi kuma yake zama da sayidina umaru ya zo komawa ga allah ya koma ga allah da aka zo za a binne shi a wajen da manzan allah yake sai aka mai da shi a kafaɗan sayidina umar sayidina ababakar ba jera su ba kabarin manzala sallallahu alaihi wasallama kafaɗan sayidina kan sayidina ababakar yana kafaɗan manzala ne kan sayidina umar yana kafaɗan sayidina abu bakar siddiq ne lokacin da ginin gidan manzala ya rushe da aka zo za a sake ginin a karnin da aka yi an zo ana tona aka tona kabarin sai aka tona kafan sayyidina umaru aka ganshi yanda yake to ba ma shi ba zaidu bin al-khattabi lokacin wahabiyawa wannan rikicin da aka yi wanda suka fasa kabari da da bom ai wan sayyidina umaru ne wasu ɗaya ubansu ɗaya wanda aka same shi har yanzu yana nan daidai ɗinsa jama'a me mutanen nan suke nufi da manzan Allah me suke ganin girma annabi su ba kullum suna son a yi musu shiru ne kuma daga an fara magana sai ka ji wawaye suna magana ai bai dace ba zancen banza a taba annabi shine ya dace kai ne naka a taba iyayenka ma ba mu bari an taba iyayenka ba sai manzala zancen banza zancen wofi mutane ba su da hankali aksari ba su da hankali aksari saboda suna bin son zuciya ne hawa mutu ba'ar mafiya yawa kuma an ɗauki mutane an baka amanansu to ga shi nan ɗazun da nace a turo min maganar da ya faɗi cewa baya neman albarkan baya neman taimakon shau tijjani baya neman na shau ibrahim baya neman na shau usman dan fadiyo na manzan allah ma ba su sai suka yi shiru na ce ku ce eh mana to ai shine liman shine kuma direba saboda haka sai a ji a tafi tun da an yi kundin bala sai a fada gaba ɗaya kawai abin kuma wannan shi ne iya tunanin wannan tunanin shi ake tafiya a kai allah ya kiyaye sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallama yadda allah ya yi shi ba a yi mutum irinsa ba kuma ba za a yi ba duk wani abin da ka sani daga annabi yake wallahi duk abin da ka sani daga annabi muhammad yake wallahi tallahi iyaka zan sake maimaitawa akwai duratul bai ba wannan durotul bai za a dinnan komi da ka sani allah ya halicce ta ne kaman shagara kaman bishiya ce a cikinta aka yi mala'iku mala'iku suna ta'allaki da shi ne a jikinsa aka yi ruhanai rauhaniyuna suna tare da shi ne a makale a jikinsa aka yi jinnu jinnu suna tare da shi ne a jikinsa aka yi shaidani shaidani yana tare da shi ne a jikinsa aka yi dan adam dan adam yana tare da shi ne a jikinsa aka yi dabbobi dabbobi suna jikinsa ne a jikinsa aka yi jimadu duk wani abin da yake daskararre ne a duniya da lahira gaba daya daga jikinsa aka yi wannan duratul bai za a sannan a jikinsa aka yi ɗaba'i'u shi ne nature duwa innan halittan guda takwas iya halittan Allah kenan babu na tara in akwai na tara wani ya faɗe shi a duniya mu ji shi kowaye shi wannan shi ne halittan Allah halittan Allah guda takwas mala'ika rauhani jinnu shaitani mutum dabba ɗabi'a jimadat wannan iya halittar da allah ya yi kenan guda takwas duk wani abu ya fito ta jikin ta wani abu ne amma duk nan gaba ɗaya a jikin waye fito a jikin annabi muhammadu wai jama'a me dalilin yin wuta ne me dalilin yin aljanna ne wanda ba suka bi shi za su shiga aljanna wanda suka ƙi shi kuma ɗan wuta ne da shin don allah shaidan nawa ne don allah in mutum yana da hankali mai hankali ne shaidan ɗaya ne ba shaidan ɗaya ne ɗaya ne duk wani abin da za a yi a duniya shi ɗan ɗaya ne shi yake ba da shawarwarin nan kaf gaba ki ɗaya to mai ba da shawaran a ɓata da mai ba da shawaran a gyara sunan shaidan mudillu sunan hadaran kenan hadaratul mudillu sunan allah mudillu sunan shaidan mudillu sunan allah haji sunan manzan allah haji da mudillu mai wanda zai yakushe ka yara suna zaune a nan dinnan misali ku auna an jima wani zai taba wani wani zai yaguni wani wani zai ja hankalin wani ko ba haka bane shawarar da ake kawa cikin zuciya wanda yake kawa shedan ne fa yake kawa kuma a kujeransa shin iya nan garin ya tsaya watakila ya kai gombe duk duniya akwai shi har america har china har england har ethiopia har german akwai to in ko motsin shedan zai yi a hadaran mudillu me zai hana muhammadu hadi bai yi ba me zai hana akwai gunda ba annabi duk mai fada akwai mai sulhu police station za ko ina in aka yi fada to akwai mai sulhu mai sulhu na a kujeran hadi yake zuwa a ko'ina a ko'ina a duniya in mutum ya ce babu wai dan iska haka kawai ma mutum da baka san ma inda aka kai tan talbace ce gantali taban koko wannan mutanen sun fahimci annabi kuwa da Allah fito mana da inda za a iya kawar da wannan a jikin manzo Allah babu wallahi babu to wayin nan ne ba su iya ganewa ba ba su iya ganewa ba tunda ba su gane ba babu laifi don baka san abu ba ka yi taka tsantsan amma karka ce ka yi blocking ɗin abin ko ka wargaza shi lokaci daya ai bai yi ba bai ba Allah ya kiyaye wani ibn qusaydin wa utbi ibn qusaydin shine yazid bin abdullahi bin qusayd al-madani shi tabi'i ne lokacin tabi'i ne to zan yi magana kan wannan tabi'i ne ibn qusaydin din tabi'i ne yana da shekara 90 amma hijira ta hijira ya rasu hijira na 122 yana 122 ya rayu shekara 90 kaga shekara talatin da biyu kenan aka haife shi bayan hijirar manzala ma'ana bayan wafatin manzala da shekara 22 bayan wafatin manzala da shekara 22 aka haife shi shi kuma utubi yana daga cikin wanda ya rubuta waɗansu abiyatu wanda an zo an yi sallama da manzala ne a kabari lokacin yana cikin masallacin annabi muhammadu da aka zo wani ya zo sai ya samu manzala sallallahu alaihi wasallam bayanan ya rasu a lokacin da yake a raye sai ya ji mutumin yana cewa ya rasulullahi samitu ma an zallallahu ilaika na ji abin da Allah ya saukar gare ka walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka da halittar duniya sun zalunci kan sun zo wajenka fastaghfirullah suka nemi gafaran Allah a gabanka wastaghfar lahum rasul kai kuma ka nema musu gafara a wajen Allah lawajadullahu tawwabur rahima za su sami Allah ya yafe musu yace zalamtu nafsi shi utubin yana kwance a raudan manzan Allah sai ya ji wannan mutumin yana faɗan haka ya ce zalamta nafsi na zalunci kaina wajitu ilaika na zo gare ka mustashfi'an wa mustaghfiran ka cece ni kuma ka karbi tuba na ya rasulullahi yace fa zahaba al-arabi sai balarabin kauyen ya tafi shi utube yana zaune sai bacci ya ja shi sai manzo Allah ya sai ya ga manzo Allah sai ya ce ya utubi adarik adarik zaka al-arabi fa bashiru bi anna Allah qad ghafara lahu ka tashi ka je wajen wannan balarabin ka gaya masa Allah ya gafarta masa wannan baitin baitoci ne guda biyu a jikin raudan manzon Allah tun daga wannan zamanin har bai wuce shekara goma ba baitocin suna nan wallahi tallahi na tafi umra na je na dawo don koma na tafi umra shine umran da muka tafi da wannan bawan Allah waye nake cewa ya rabbi Allah ya sabo baki wanda muka yi wanda muka yi tafiya da shi da shi da waɗansu yan izala da muka yi tafiya tare jirgin mu ɗaya ne komi da komi muka tafi a lokacin abiyatin yana nan in ka fito daga babu salami a jikin ƙarfen nan da komi da komi wallahi da na dawo da wata ramadana billahi azimi an ce saboda wannan abin da ya faru akan utubi wallahi da yana rubuce amma wallahi an cire sai aka mai da gurin aka yi masa wani karafuna mai ruwan gol sai aka janye wancan kar a gani wanda yanzu wanda duk ya je bai san abin ba yana ganin babu amma ga shi nan shi mai wannan wanda aka yi abin hijira na da shekara 255 ya rasu hijira na da shekara 255 ko kuma da 54 ya rasu kaga shekara dubu da abin yana nan amma shekara bai wuce goma ba aka ce saboda kar a gane annabi yana da daraja irin wani abubuwan suna nan da yawa kana sabon nabi idan halal masjidu idan sabon manzala suka bar masallaci jassuru ma na bari da su shafa gun mimbarin manzan Allah allati talil kabar wanda yake kusa da kabari bi mayaminihim da hannayensu suna neman albarka sun mastaqabalu liqiblata in sun shafi wajen zaman annabi Muhammadu sai kuma su duba su kalli annabi Muhammadu su mai da'u sai su roki Allah su shafa me ake nufi Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye shi ne na faɗa muku akwai waɗansu mutane wanda suka zo wajen manzan Allah mutanen ƙauye suka suka ce ya rasulallah muna son mu gina masallaci ne amma muna son ka ba mu sauran ruwan alolanka saboda mu yayyafa a gurin mu gina masallacin don Allah ya sa albarka wa wurin fada abi wa du'in manzo Allah ya sa aka kawo ruwa yayi alwala sai ya ce su kawo ƙwarya da aka kawo ƙwarya sai ya tofa musu sai suka kalli ruwan ƙwaryan sai suka ce ya rasulullahi wannan ruwan ƙwaryan ai garinmu yana da muna da zafin rana kafin mu je garin kokon ya tsotsa ruwan ya tsotsa kokon ya kokon ya tsotsa ruwan ba za a samu ruwan ba sai ya ce manzo Allah ya ce musu fa idza wasalta ila baladikum famamduhu bil ma'i thumma rasha al makan wa ibn al masjid fa inna fihi barakatun ruwan in kun je garin ku babu babu ruwan fa a cikin kokon mazalla ce a ƙara ruwa a cikin ƙoƙon a yafa a gurin kuma a gina masallacin Allah ya yi wa gurin albarka kaga in ruwan ne albarkan ai babu to amma hayal tun da albarkan muke gani albarkan ne wani ma wanda ya ce annai bai da albarka ba ƙaramin ɗan iska ne karnuka kare da kuliya kuliya tana aiwa wata uku kuliya tana aiwa wata uku tana aiwon yaya goma tana aiwon yaya goma sha biyu kuliya kare yana aiwon yaya shida yaya goma amma da allah ina ne garkinsu saniya ko saboda albarkanta albarkar saniya sai ta shekara biyu da wuya ke samun mai yaya biyu ɗanta ɗaya ne aksari kullum kwanan duniya an ka tambaye shanun da ake yankawa a nan garin watakila ana cin sama da ɗari a kowane rana amma akwai ranar da babu kuma ina ne za ka je baka garkinsu ba kuliya ko ga sunan a ina kuma suke ake da garken kuliya ko garken kare to menene albarka ai wannan shi ya nuna maka saniya ita ce mai albarka ko bai nuna ba wannan irin kidahumanci saboda raina darajar annai mamun sallallahu alaihi sallama sai a dinga fadawa cikin abin da ma ba hankali Allah ya kiyaye mu dai Allah ka bar mu da annabi kuma ka ba mu albarkan annabi kuma ka sa annabi ya cece mu ya rasulullahi mun baka amanan kanmu mun baka amanan kanmu dukkan wanda ahbabu rasulullahi mun baka amanan kanmu da komi da komi ya rasulullahi ka rike mana imanin shi yasa sai ka ga ka ga mutambelan ka ka sha wiwi din ka kai tambele ka dawo ka ce la ilaha illa muhammadur rasulullahi saboda annabi ya rike maka amana ka gama dogon gemunka da dogon rawaninka da katon ciki da cin amanar mutane ka zo ana kiran sunan habu ka sha wahala wannan goma tsarika allahi azizi saboda haka ba kyan fuska ba ne dacewa ne allah ka taimake mu hasbil muhammin wa hasbil waƙi سبحانه يا فرنا يودو وليس العبد سوى هدو إن تسبت إنني مغلوب وضرب لك بيولي مصوب وقال عدو إنك القدير أريانا إنك المريد ولا يكون غير ما تريد أرى العبيد كيف تهر المريد وكيف تزلوا ماذا يريد لتنتقي من العدو هنا وزو إنه يعاد الدين لا تبقي من آثاره ليادا فقد بقى واربنا من الإنادة من رسول يوم والدي والتودني سولي وزني خيري كنت أكثر من الوسور ميري نعم الدليل والجاه والسندا إنا بني أمر دعوت أرى نصرا قريبا يكفي كل الإداء والعبد هذا مكفي متين يا متين يا متين بك صدرت اسماء أكون أجد بين الدار عن ضعيفها لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوة للعبد ولا وكيل يا وكيل يا وكيل أنت الذي تسمع ما أقول كل الذي طلبت منك أجل فإنما آخرت لم يؤجل يا رب بالماء لتمواثره وم الذي قاربه ونسره اللهم صل على مغلق والحاكم لما سبقنا نصر الله بلاك ولا إلى إسرارك المستقيم وعلى آلي قدر مقدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول لا استغفارنا nan wanda za a ɗauka wanda ake yi dinnan kar a bai shi gaba ke ɗaya a ɗauki salatin fati a jona wannan istighfarin maimakon a bar shi gara ko da 1111 ka jona shi saboda ya zamo ka tafi akan abin da ake nufi mutanen belgium sun turo da nafisa nake gani sun turo da half miliyan na istighfari akwai wanda suka turo da miliyan 1,300 na istighfarin saboda haka a rubuta a sakan manci sannan salatul fati nan kar a manci a ci gaba dole mu yi kokari mu kama manzala mu kama annabi a yi aiki sosai sosai mu kama annabi muhammadu mu zamo 'yan gida yawa ba mu da bakunta cikin shiga gidan mu zamo abdullahi bin mas'udi ya mana izinin shiga ko ina ya rasulallah ya Allah kamar haka dan manzo Allah wanda suka kawo kaya wanda wanda suka musulunta Allah ya saka musu alkhairi zahiran wa batinan bi jahil mustafa Allah ya yarda assalamu alaikum Allah